نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بركم دسادوا أولنا مسلاتي من البركة مسلاتي اندمي تروس إسلامي سنتا أنانغا رمى دقري جهر برو أولنا وتا من الفرما وتا رمضان ta shekarar 1446 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma yayi daidai da 29 ko kuke dai ga watan uku shekara ta 2025 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bana tawfiki ya datar da mu kafin mu fara tafsiri akwai abubuwa kamar guda biyu ko uku haka abu na farko sanarwa daga kwamitin mata a insha Allah daga gobe za a fara tafsiri ana ramma malam abubakar mahmud abubakar shine zai jagoranci tafsirin da za a yi daga karfe goma za a fara a shekarun baya akan yi jinkiri kafin a fara to wannan karan alhamdulillah da wuri za a fara to Allah subhanahu wataala ya datar da mu abu na biyu ƴan uwa mu gode wa Allah subhanahu wataala akan ni'imar da Allah ta'ala ya yi mana ta sada mu da watan Ramadan na bana mukalaci yau ɗaya ga watan Ramadan mu ƙara gode wa Allah ka wannan ni'ima kuma mu ci gaba da addu'a Allah ba da kukin sarki kuma yadda ya nuna mana farkon wannan wata ya ba mu ikon azamta ya ba mu ikon aikata ayyuka na alkhairi kuma Allah subhanahu ta'ala ya karba mana su yana daga cikin godiya ga Allah subhanahu wata'ala mu tsaya mu yi wannan ibadar yadda ya kamata yana daga cikin godiya ga Allah mu tsaya mu yi wannan ibada yadda ya kamata domin wani Allah bai nuna masa ba jiya akwai da suka rusu yau da sabon akwai da suka rusu to kai da Allah baka wannan dama sai yana daga cikin godiya ga Allah ka tsaya ka yi wannan ibadar yadda ya kamata yadda ya kamata wani yana na da ransa ma ba lafiya ba zai iya yin azumin ba to saboda haka Allah ya baka lafiya da dama da lokaci to kada ka yi wasa da wannan dama kamar yadda kullum muke fada a farkon watan ramadan kafin mu shiga tafsiri muna tambihi watan ramadan wata ne na canji ka samu canji a rayuwarka canji wajen ibada canji wajen mu'amala canji wajen halaye canji wajen aikata ayyuka na alkhairi Allah ta'ala a cikin watan ramadan ya soka da alkur'ani kuma da alkur'ani ne manzan Allah ya canja duniya kuma Allah ta'ala kamar yadda ya tabbata a hadisi idan watan ramadan ya shigo za a bude dukkanin kofofin aljanna kuma dukkanin kofofin wuta za a kulle su kuma kangararru daga cikin shaidanu za a kama su a kulle su inda Allah ta'ala shi da kansa ya yi mai ya kawo canji ya kawo sauyi cikin tsarin wasu daga cikin halittunsa to abin da ake so gare ka kai maka samu canji a wannan wata mai alfarma sha sa za ka kiyamun laili canji wajen ibada kuma a cikin jama'a ake abinda ba a yi a sauran watanni ana itikafi mutum ya marmar gidansa ya zo ya tare a masallaci ba cika ya sauran watanni ba sannan an kwadaitar ka ba da sadaka sannan kuma an karatar da kai ka zamanto mai haƙuri mai kyakkyawar mu'amala har ya kai matsayin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke cewa idan ɗayanku yana azumi kada yi maganganun batsa kada ya daga murya yana hayaniya idan wani ya zo ya zage shi ko ya kama shi da fada kada ya mai da martani ya ce ni ba ina azumi gane an koya ma haƙuri da kuma ka zama mai kyakkyawar mu'amala muna na maganganu ba aikinka ba ne musamman abin da ya shafi tsare harshe hudubar ta jiya mun yi magana akan wannan azumi ba shi kawai mutum ya zama na baya ci baya sha ba hakikanin azumi shi ne ka nisanci dukkanin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta ci halal ne sha halal ne kusantar iyali halal ne amma Allah ta'ala ya ce kada kai kuma ka kiyaye to me yasa sauran ababin da Allah ya haramta za ka yi su ƙarya giba cin nama mutum da annamimanci me yasa za ka yi kai abin da ke halal ma an haramta an haramta maka ka kiyaye ko ba haka bane cin abinci ba halal bane shan ruwa ba halal bane in mutum yana da iyali kusantar iyali ba halal ba ne amma duk ka kiyaye su don me saboda me saboda Allah ya haramta to abin da ke dama tun kafin watan ramadan na haram ne kuma ga kuma alfarmar watan ramadan ka kiyaye wannan ba za ka kiyaye wannan ba don me kaga akwai bukatar tunani musamman abin da shafi harshe idan mutum bai kiyaye harshensa ba to karshe mai hankali ba zai tashi a tutar babu ya yi azumin amma kuma baya da ladar azumin mallam yana ƙaula zuri wani amala bihi falaita lillahi haja bi an yada a ta'amahu wa sharaba duk mutumin da yake bai bar maganar zarba ƙarya kage yarfe kuma da azuma bakinsa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah babu ruwansa da baya ci baya sha Allah ba ruwansa da wannan ma'ana baka da lada kayi wahalar yunwa kayi wahalar kishirwa kwana 29 kwana 30 su babu asarar da ta kai wannan sahabban manzon Allah sallallahu sun fahimci wannan sayyidina Umar da sayyidina Ali suke cewa azumi ba shine ka barci da sha ba azumi shine ka barci da sha kuma ka bar ƙarya ka bar annamimanci ka tsare harshenka wannan shine azumi na hakika Jabir bin Abdullah yake cewa idan azuminka idan bakinka yayi azumi idan bakinka yayi azumi to kunnanka ma yayi azumi ta ya kunnanka zai azumi kada ka ji abin da Allah ya haramta idonka yayi azumi kada ka kalli abin da Allah ya haramta yace ka zama to kana da nutsuwa ka zama to natsatse a lokacin da kana azumi kuma jabir ya ci gaba da cewa a matsayinka na mai azumi ya kamata ya zamanto akwai bambanci tsakanin rayuwarka kafin azumi da kuma rayuwarka cikin azumi misali yau da muka yi daga safe zuwa yanzu nan ka kalli kanka ka tambayi kanka shin akwai bambanci da jiya jiya ba mu da azumi ko ba ga yau mun shigo azumi to ka tsaya ka auna ka gani akwai bambanci da yau da jiya eh wajen rashin ci wajen rashin sha akwai bambanci amma wajen halayenka wajen tsare harshenka yau baka ci naman mutum ba baka yi annamimanci ba yau baka yi ƙarya ba yau baka yi ƙazafi ba baka yi yarfe ba to shine jabir yake cewa dole mutum ya tsaya ya duba shi akwai bambanci tsakanin rayuwarsa cikin azumi da rayuwarsa wajen azumi idan ka tarar da cewa akwai bambanci to walillahi alhamd to idan babu akwai matsala kuma abin da zai taimaka maka wajen tsare harshenka shine na farko shagaltar da harshenka da ambatan Allah da karatun alkur'ani da zikiri da istighfari da salatin manzon Allah da subhanallah sannan abu na biyu ka karanta cuɗanya da mutane kada ka shiga cikin jama'a an ba ya zama dole ba zuwa shago dole ne ka yi mu'amala da jama'a ma'aikacin gwamnati za ka je ofis dole ne ka yi mu'amala da jama'a amma akwai dama a unguwa ka zauna a gidanka kada ka zamanto sai ka zauna a majalisa daga safe har yamma waɗannan kwanaki masu alfarma ka ci ribarsu to karanta cikin jama'a yana taimakawa wajen mutum ya zamanto ya tsare harshensa abin takaici ne kaga mutum yana azumi amma kuma bai kiyaye alfarmar azumin ba to sha za abu hurayyata da almajiransa kamar yadda imam ibn abi shefa a cikin almusannaf ya kawo idan watan azumi ya shigo suna zuwa suna zama a masallaci domin su karanta cuɗanya da mutane su karatun Kur'ani, su zikiri su ambatan allah kada wannan sai mutum ya tsare alfarmar azuminsa ya samu darajar azuminsa kuma zama ta masu tausayi masu hali su rika taimaka wanda ba su da hali a lokaci mai alfarma aikin alkhairi ya fi aikin da zagaye a lokacin da ke ba mai alfarma ba ne guri mai alfarma aikin alkhairi a gurin ya fi aikin alkhairi da zagaye a gurin da ke ba mai alfarma ba ne saboda haka hurmatu zaman yana da tasiri dan kadan da kake da shi ka taimaka wa mutane mu zama masu tausayi kada ya zama a cikin azumin nan kake cutar da mutane kake zamba kake yaudara kake saba alƙawari to wannan baka zamanto wanda yayi azumi azumi na haƙiƙa ba ba za a ce dai baka yi azumi ba amma kuma baka ci ribar azumin ba kuma kar mu wasa da lokacinmu yau mun fara lissafi ɗaya ga watan ramadan kafin ka ce ko sai ka ji an kai ashirin sai ka ji cewa an ga wata za a yi sallah gobe nan da nan zai zo to kada ka yi wasa da lokacinka ka ribaci a lokacinka to allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sanda kuma daga bara zuwa yanzu abubuwa da yawa sun faru abubuwa masu faranta rai abubuwa masu bakanta rai abubuwa na farin ciki abubuwa na bakin ciki dama wannan ita ce sunna ta rayuwa sururun wa huznun usrun wa yusrun abubuwa ne sihhatun wa maradun faragun shugulun abubuwa ne haka suke duniya ba ta tafiya kan bai daya ba kullum bane ana farin ciki kuma ba kullum bane ana bakin ciki farin ciki na ƙarshe abada su a gidan aljanna bakin ciki na ƙarshe gaba da sai waɗanda suka shiga wuta Allah ya kiyaye to amma duniya ana shirkawa duk wannan darasi ne ga masu hankali akwai 'yan uwa da yawa da aka rasa su suka riga mu gidan gaskiya wanda muka sani da wanda ba mu sani ba to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ya ji kansu ya kai haske kabarinsu mu a nan senta akwai yan wanda suke da haƙƙi a kanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya wajen dattawa har mutum biyu alhaji inuwa bike da cijo ne babba sananne ne wanda ya kare rayuwarsa wajen hidimar addini ta fuskoki daban-daban kuma memba ne na board of trustee na wannan center da tijo ne muna karuwa da wato gogewarsa cikin harkokin rayuwa da kuma hidimar addini ya yi dogowar jinya sannan kuma Allah ya yi masa cikawa to Allah ya gafarta masa Allah ya haske kabarinsa kuma zuriya da bari Allah subhanahu wataala ya jibinci al'amuransu haka nan dan uwa malam bazan na kaudi domin ba ne na kwamiti na wannan masallaci shi ma bayan hatsarin mota ya yi rashin lafiya lokaci ya Allah ya karbi kayansa shi ma Allah ya gafarta masa Allah ya kai haske kabarinsa zuriyar da ya bari Allah ya jibince su wa dukkan ayyukan alkhairi da suka yi Allah subhanahu wataala ya saka musu kafin su akwai uwa da dama wanda muke tare zuwa wannan senta sun rasu wanda ba ramu ambace su sannan kuma akwai dan wanda ke ba shi da lafiya mimba mu ne na wannan senta shi ma a trustee ne Alhaji Abdulkadir Kwallere ba lafiya shi ma Allah ya kara masa lafiya to haka rayuwar take kuna rayuwa da mutane gamar ba za ku rabuwa sai ka je kwatsan wancan ya tafi wani kuma yana nan da ransa amma sai kuma rashin lafiya ya tsare shi a gida ku ta harkokinku baya nan har ma ku manta da shi to kai ma baka wuce haka ba ni ma ban wuce haka ba to abin darasi a nan shine mai izina mu dauki izina daga waɗannan al'amura mu gyara halayenmu mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wataala ya datar da mu bara mun tsaya cikin suratu yunus a ƙarshen ayata 36 yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga ayata 30 da bakwai faɗin Allah subhanahu wataala wa makana hadal qur'an kafin nan daga cikin uwa daga suka suka yi suke suka jinya akwai Justice Adamu Musa shi ma memba ne babba a wannan center to Allah subhanahu wataala shi ma ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya sa masa kafara dukkanin sauran ƴan uwa waɗanda ba su lafiya duk Allah subhanahu wataala ya ƙara musu lafiya bismillah akramakallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نعم الله تعالى كسواه وما كان هذا القرآن بزيب ون القرآن أن يفترى من دون الله أكاكيشي تهنير ونمتن بند الله سبحانه وتعالى ولكن سيدي كسنتي تصديق الذي بين إليه قسكتاواني قال لتتفي ولن نسيكي قبانوسا وتفصيل الكتاب kuma bayani ne na littattafai da suka gabata bayani na dalla-dalla larai ba fi babu kokonto a cikinsa min rabbil alamina saukakke ne daga ubangijin talikai wannan sura suratu yunus yana da gaske manufofin wannan sura tabbatar da cewa alkur'ani daga Allah ne aka saukar kuma mai da martani ga mushrikai waɗanda ba su yarda da alkur'ani ba ba su imani da alkur'ani ba a farkon sura Allah ta'ala ya faɗa mana irin matsayin kafirai dangane da alkur'ani a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nas وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين سكتوانا القرآن صعبيني مبينني سكتوانا القرآن har idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu alqur'ani har suke cewa itina bi qur'anin ghairi hada aw badil ka kawo mana wani alqur'ani banda wannan alqur'ani mu ba mu yadda da wannan qur'ani da kake karanta mana ba to a takeice kafirai ba su yadda da alqur'ani ba to manufar wannan sura shine tabbatar da cewa alqur'ani maganar Allah ne kuma daga Allah subhanahu wataala yake to bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana a cikin surori da ayoyi da suka gabata kafin wannan aya wa ma kana hadha alquran ayoyi da dama sun yi magana akan girman zatin Allah subhanahu wataala akan rububiyar Allah akan cewa Allah shine mahalicci Allah shine wanda ya wajaba a bautata masa anan kuma Allah subhanahu wataala yana karrara mana lalle wannan alqur'ani daga gurin Allah yake da tabbatar da cewa alkur'ani da gurin Allah yake kuma za a tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma kana ma'ana la yanbaghi wa ma sahha wa ma istaqama bai halatta ba bai dace ba ba zai inganta ba ba zai yiwu ba wa ma kana samsam baya yiwuwa kuma bin Allah wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffa ma'ana bai dace ba bai halatta ba ba mai yiwuwa ba ne wannan ya fi wato balaga ka fassara da ba zai yiwu ba ya fi tasiri akan ka fassara shi da bai halatta ba domin wani abin zai yiwu amma me ba zai halatta ba amma ba mai yiwuwa ba samsan ba zai yiwu ba wa ma kana hadha alquran wannan alqur'anin ba zai yiwu ba an yuftara a kage shi ta hanyar wani mutum min duni lahi kuma bayan Allah wani mutum ya kage shi ya kawo shi daga tunaninsa da kansa ya kawo shi ba zai yiwu ba mana wani alkur'ani ba wani ne ya kirkire shi ya kawo su ba an yuftara masdar ne mu'awwal mana wa ma kana hadha alqur'anu iftira'an wani alkur'ani ba kage bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine kawo da tunaninsa ba ba wani ne ya taimaka masa aka kawo ba kuma ba daga wurin wani ya ɗauko wannan alkur'anin ba wannan alkur'ani da gurin Allah yake saboda irin ijazi da ke ciki da irin salon maganarsa da irin zubin magana da hikimar da ke ciki da fasaha da balaga da ke ciki duk suna nuna cewa babu yadda za a yi wannan alkur'ani a ce wani mutum ne ya kawo shi to in ba kagirsa aka yi ba to yaya yake ولكن سيدي تصديق الكتاب معنى تصديق الذي بين يديه ولكن كان تصديق أنا خبرنا كان المحذوف ولكن يا كسنجي تصديق قسكتاوى الذي بين يديه ميكي قسكتاوى إنا قسكت التفاي ودن نسكي قباننسا توري للإنجيلة لسورنس قرآني أنا قسكتاسو zance wanda yake daidai ne ƙur'ani ya ce daidai ne ya tabbatar abubuwan da suke kurakurai ne abubuwan da suka canja su a cikin attaure da anjila linjila ƙur'ani sai ya nuna cewa wannan ba daidai ba ne to shi ne tasdiƙan lari bai na gidai wa tafsilar kitabi kuma bayani ne na dalla-dalla yana bayanin dalla-dalla abubuwan da suka zo a cikin littattafai da suka gabata akwai abubuwan da suka zo a dunkule a cikin attaure ba ƙarin bayani sosai ƙur'ani zai zai ƙara bayani akwai abubuwan da suka zo a dunkule a cikin linjila ba a yi ƙarin bayani sosai ba alƙur'ani zai zai ƙara bayani a kai wannan shine wa tafsilar kitabi wani a kitaba a nan liljins ma'ana littattafai ƙur'ani ya kunshi bayani na dalla dalla dalla na littattafai da suka gabata a wata fassarar wa tafsilar kitabi ma'ana Qur'ani yana bayani dalla-dalla yana bayyana hukunce-hukunce dalla-dalla alkitaba anan ma'ana al'ahkamul maktuba hukunce-hukunce da aka rubuta a cikin alkur'ani in kana karanta alkur'ani za a ga hukunce-hukunce iri-iri dalla-dalla ma'ana ba wani bangaren da alkur'ani ya bari bangaren ibada bangaren zakka bangaren azumi bangaren auratayya bangaren mu'amala bangaren halaye bangaren tarihi bangaren siyasa da mulki zamantakewa babu abin da alkur'ani ya bari da cewa wasu guraren qur'ani yana kawo bayani a dunkule amma kowane bangare alkur'ani ya taba bayani na dallada na hukunce hukunce na halal da haram da sauran abubuwan da mutane suke bukata qur'ani ya kunshi wannan to Allah ta'ala bayan ya ƙaryata da'awar da kafirai suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya kirkiri wannan alqur'ani shine ya kago wannan alqur'anin Allah ta'ala ya ce ba haka ba to inda alqur'ani ba kago ba kagen sa akai ba ba wani ne ya kage shi ba to ya yake Allah ne ya saukar da shi kuma abin da qur'ani yake shine gaskata littattafai da suka gabata sannan kuma yi bayani dalla dalla dangane da hukunce-hukunce da suka zo a cikin littattafai da suka gabata ko kuma wasu hukunce-hukunce da suka zo a cikin alkur'ani mai girma malaman tafsiri suke cewa da Allah ta'ala ya ce wannan kur'anin ba wani ne ya kage shi ba to mecece hujjar cewa ba wani ne ya kage shi ba to shine Allah ta'ala kita wa tasdiq wa tasdiq walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitabi wannan kadai ya isa ya ishi ya nuna cewa lalle Kur'ani ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala domin bayanai da Kur'ani yake bayarwa dangane da labarai ko kuma halaye na al'ummu da suka gabata labarin annabawa annabi Musa annabi Isa annabi Sulaiman sauran annabawa annabi Nuh annabi Ibrahim annabi Hud annabi Yunus annabi Salih da kuma al'ummunsu da irin abubuwan da suka faru Kur'ani yana bada wannan bayanin ana gane ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai rayu a wancan zamanin ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wani malami da aka sani yana zuwa yana koyo karatu a gurinsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a san shi da karatu ba wama kunta tadru min qablihi min kitab wala takhudhu bi yaminik idhan lartaba almubtilun kaga anda ce shi yayi karatu yana da tafai yana da library yana da wani malami za a ce wani ne ya taimaka masa suka samar da wannan alkur'ani amma su ma sun sani kafirai sun sani annabi sallallahu alaihi wasallam baya karatu baya rubutu sun sani baya da wani malami kuma qur'anin da yazo da shi ya kunshi labaran al'ummu da suka gabata labaran annabi Musa da mutanansa bayani daki daki kuma bai halarci wancan zamanin ba ya akai qur'ani yake bada wannan labarin babu abin da zai bayyana gare ka illa kawai wannan alkur'ani daga gurin Allah subhanahu wata'ala yake to shi yasa yake gaskata abubuwan da suka gabata wannan mu'jiza ce mai zaman kansa a gurare da dama Allah subhanahu wata'ala yake baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin al'ummu da suka gabata sai Allah ta'ala sai ce da shi wannan labarin da muka baka labari ne na gaibu sanda aka yi waɗancan al'amura ba ka guran dangane da maryam da zakariya Allah ta'ala ke cewa zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilai zalika min amba'il ghaib nuhihi wannan yana daga cikin labaran gaibu muke masa wahayi muke maka wahayinsa wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam lokacin da suke sabani suke har kuri'a suke jefa alƙalmansu cikin ruwa wane ne zai raini maryam wa makon da zadahim idh yahtasimun lokacin da suke jayayya baka tare da su amma labari ne na gaibu muka baka to wannan yana nuna cewa lalle wani alqur'ani da gurin Allah subhanahu wataala yake haka cikin suratu yusuf dangane da annabi yusuf da ƴan uwansa Allah ta'ala yake cewa zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun Allah ba da labarin irin abubuwan da suka faru dangane da annabi Yusuf irin yadda shedan ya shiga ya zuga ƴan uwansa suka yi hasada da shi to Allah ta'ala ya bada labari daki daki daki labari daki daki labari mai ban sha'awa irin yadda Allah ta'ala ya bada labarin kisar annabi Yusuf alayhi salam inda kai na ce akan idonka aka yi wannan abun ka zo ka bada labari ba za ka iya ba ko kusa na alkur'ani ba za ka iya ba akan idonka akai amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan shekaru dubbai amma gashi Allah ya bashi wannan labarin kai mai karatu ma in kana karantawa kamar kana gani kamar a gaban ka ake yi to min anba'il ghaib Allah ta'ala ke cewa ma kunta da dai bai kasance tare da su ba idza ajma amruhum hum yamkurun lokacin da suka suka hada bakin su dan uwan annabi yusuf alaihi salam za su hada makirci za su kai annabi yusuf alaihi salam za su jefa shi cikin rijiya to duk wannan wato hujja ce ku kwara da take nuna cewa lalle wannan alqur'ani da gurin Allah yake walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitabi la rayba fihi Allah ta'ala yake cewa la rayba fihi babu kokonto a cikin sa la rayba li nafi aljins la nafiya liljins duk wani nau'i na kokonto ɗari bisa ɗari duk gaskiya ne wani sa'adi za ka gaskanta zance wani zai baka labari za ka ce da shi kafadi gaskiya amma ka gaskata shi ne saba'in cikin ɗari tamanin cikin ɗari tasa'in cikin ɗari amma ba ɗari bisa ɗari ba ta yi maganarsa za ta ɗauki shakka ko kwanto goma cikin ɗari ashirin cikin ɗari ko talatin cikin ɗari amma alkur'ani ɗari bisa ɗari kuma hadda ƙari babu kokonto a ciki min rabbil alamina daga ina yazo daga gurin ubangijin talikai saukakke tanzilun min rabbil alamin kamar da yazo haka a wata aya min rabbil alamina ya kasance da gurin Allah subhanahu wataala saukakke ne daga gurin Allah subhanahu wataala to saboda haka Allah ya kara tabbatar da cewa lalle wannan Qur'anin ba wani ne ya kirkire shi ya kawo shi ba Allah madaukakin sarki shine ya zabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi mu'jiza ta alkur'ani am ya ƙolo naftara ko za su ce an kage shi ne ko ya kage shi kulka ce da su fa'atu bi suratin mithli ga wata sura ɗaya kwatankwacin alkur'ani wadda ku kira manista ta'atun min dunina duk wanda za ku iya kuma bayan Allah in kuntum sadikina in har kun kasance masu gaskiya cikin da'awarku cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kagi wannan alqur'ani to bayan Allah ta'ala ya tabbatar da cewa qur'ani ne ba wani ne ya kage shi ba to ana kuma Allah subhanahu ta'ala wato yake hakaito mana irin maganar da kafirai suka yi amma anan malamai suka ce lil idrab al intiqali min an nafi ila al istifham al inkari al ta'ajjubi ma'ana am ya ƙuluna ko dai suna cewa a nan bai kamata su ce haka ba Allah subhanahu ta'ala yana inkarin wannan fadatta su ta yaya za su ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kagi wannan alkur'ani ma'ana ma kana yanbaghi an yaqulu zalik wannan ya kunshi abubuwa guda biyu al-inkar wa ta'ajjub bai kamata su faɗi wannan ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kagi alqur'ani kuma shi kansa fadar wannan bayan ya zama abun inkari abun mamaki ne duk da irin sanin da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam har sun kasance suna kiransa muhammadul amin har suke ce masa ma jarrabna alayka kadhiba ba mu taba jarrabaka da ƙarya ba amma duk da haka su rufe ido su ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kagi wannan alqur'ani Allah ta'ala yake ce wannan abin Allah wadarai ne ko wannan abin mamaki ne bai kamata a ce wannan zancen ya fito da gurin masu hankali ba bayan dukkanin hujjoji sun bayyana a gare su sai Allah ta'ala yake cewa wajen mai da martani kul kace da su in har kuna ganin cewa ni ne na kagi wannan alkur'ani na kirkire shi ba Allah ne ya saukar da shi ba fa'atu kuma ku kawo bi suratin ko da sura ɗaya ce mislihi irin alkur'ani shi ke nazarce ya ƙari ni a matsayin ɗan adam annabin Allah ni ne na ƙirƙi wannan alkur'ani kuma da larabci na kawo to saboda haka kuma larabawa ne gonaye ne masu fasaha ne masu balaga sai ku kawo irin wannan ko da sura ɗaya ne daga cikin surorin alkur'ani domin ku tabbatar da cewa ni ne na kago wannan alkur'ani wannan kalubale ne tahaddi ne mana mislihi ko jinsa wajen fasaha wajen balaga eh wajen irin hikima da alkur'ani takunsa kana karanta alkur'ani ka karanta sau dubu ko fiye da haka amma ka zo kana karantawa sai ka ji kamar yanzu ne ka fara karanta shi ayatuhu kullama tana almada jiludun yazinuhunna jamalul itqi wal qidami disan da wata munasaba ta taso ana karantawa sai ka ji kamar yanzu ne ake saukar da wannan alqur'ani wajen fasaha wajen balaga to yanzu alim ka haddace sura kana karanta da wannan sura kana fassara ta amma idan wani wanda ke wanda yake bai kai ka ba ina yana karanta wannan sura sai ka je yana maka tasiri fiye da yanda kai kake karantawa balaga da fasaha ta alqur'ani wata aya ta sauka sai ka ji saboda mutanen wannan zamanin da aka saukar wata aya ina kana karantawa sai ka ji kamar dan mutanen garin ne aka saukar da wannan kana karanta wata aya ana fasarawa sai ka ji an saukar da wannan aya ne domin mutanen Borno kadai kuma wannan ayar kuma in za a je a karanta a wani gari ko a Misra ko a Suriya ko a Saudiya su ma su ji cewa kamar dan su aka saukar da wannan aya ya dace da zamani ya dace da kowane yanayi ya dace da dukkan mutane to ni har kuna da awar cewa wannan alkur'ani ni na kawo to ga fili ga doki kuma ku kawo ko da sura ɗaya ce wajen fasaha da balaga da hikima da zubi mai kyau irin na alkur'ani Allah ta'ala kamar da malamai suke faɗa ya kalubalanci larabawa da kafirai dangane da alkur'ani a matakai guda uku matakin ya farko aka ce da su su kawo dukkanin alkur'ani kulla yin jama'atul insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira ku ce da su inda dukkanin mutanen duniya dukkanin aljini tunda idan adam yana ganin cewa aljini ya fi shi fawa ko shi yasa ma har yake neman taimakon aljini matsafa suke neman taimakon aljini aljini suna biya musu bukatu haka dan adam yake ji aljini yana da ikon da dan adam bayar shi haka mutane suke gani to Allah ta'ala musamman a wancan lokacin har suna neman kariyar aljini to Allah ta'ala yake cewa to inda duk mutanen duniya gaba daya duk aljini su hadu su hada karfi da karfi akan cewa za su kawo irin wannan alkur'ani Allah ta'ala yace ba za su iya ba ko da sun taimaka wa junansu ba su iya wannan ba sai aka zo aka ce da su kul fa'atu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat to idan qur'anin yayi muku yawa surori 14 to ku kawo surori guda 10 an an muku sauki yanzu tunda har yanzu kun ci gaba da da'awar cewa shine ya kago shi bayan kun kasa kawo alqur'ani kamilin irin kamilin alqur'ani to yanzu an so ku ku kawo surori guda goma sun kasa to shine Allah ta'ala anan sura sura ce makiya Allah ya kalubalance su to su kawo in goman surori goma sun musu yawa ko da sura ɗaya tilo su kawo wani aya ce makiya maka kai wannan ana bisa wannan bashi har manzon Allah ya je hijira ya je Madina ayan Madina suka fara sauka nan ma Allah ta'ala ya ƙara ƙalubalantarsu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiq aka sake jaddada wannan wannan kalubale manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya je Madina ta akwai yahudawa akwai munafikai ƙarin kafirai an samu ƙarin kafirai makiya sun ƙaru to nan ma aka sake ba su wata dama da ku in maka ne kadai to yanzu har da yahudawa har da munafikai aka sake tuna musu cewa in dai har yanzu kuna jin cewa wannan alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kage shi ya kago shi to ku kawo sura ɗaya tilo kwatankwacin alkur'ani to amma suka kasa a nan in ka duba khitabin da Allah ta'ala yake musu yana magana da gaba ɗayansu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ya zo da wannan alkur'ani kuma suka ce shi kadai ne ya kago wannan alkur'ani inda har kuna gani shi kadai ne ya kago wannan alkur'ani mutum da yake ro ya kawo to gaba ɗayanku da aljani da mutane gaba ɗaya dukkanin kabilu da laraba ajamawa an ba ku dama ku je ku haɗu ku kuma ku kawo tunda mutum ɗaya ne ya kawo abinda mutum ɗaya ya kawo in mutane dubu ɗari ko miliyan goma suka haɗu kamata ya me su kawo mazan Allah Kur'ani ne surori goma sha hudu aka yi masa wahayi ya zo ya karantar da mutane gari da goma sha hudu to anan kuma su aka ce da su su kawo nawa sura ɗaya tilo amma duk da haka suka ƙasa ba su kawo wannan ba to shi ne da gazawarsu ta tabbata a sura ta bakar Allah ta'ala yake cewa fa'in lam tafa'alu wa lan tafa'alu an riga an rufe wannan kofa idan ba ku ba har zuwa wannan lokacin ba ku iya yi ba to nan gaba ma ba za ku saki ba za ku iya ba babu wanda ya isa ya kawo ko da kalma ɗaya ce kwatankwacin alkur'ani wajen fasaha da balaga sai dai ya sato daga alkur'ani amma dai ba dai ya kawo da kansa ba to sha sa su kunsu larabawa duk da cewa suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kirkiri alkur'ani Allah ya musu wannan kalubale daban-daban a lokuta daban-daban amma ba su taba yunkurin cewa za su kawo ko wata aya ko wata sura ba saboda me saboda sun san fi qararati anfusihim wannan alqur'ani ya fi karfin dan adam saboda sun san yaran sun san yaran su kuma su ma sun san kansu idan suka karanci wannan alqur'ani ko suka saurari wannan alqur'ani jikinsu yana basu a cikin zukatansu suna jin cewa wannan alkur'anin ba daga gurin mutum yake ba waje hadu biya wasu taikanata an fusuhun zulman wa uluwa muka bara ce shasa kamar yadda ibn abbas ya rawaito imam hakim a cikin al-mustadrak ya rawaito wata ran al-walid ibn mughira ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya karanta masa wasu ayoyin alkur'ani sai ya tasirantu da ayoyin da ya ji wannan tasiri kuma ya bayyana a gare shi har mutanen makka suka ji labari ya kai gurin abu jahal sai ya zo ya same shi ya kai dan uwa in kana da matsala za mu tara maka kuɗi mu biya buƙatar ka yace me yasa kake faɗa min wannan ai saboda ai mun ji gaje gurin muhammadu ya karanta maka sallallahu alaihi wasallam ya karanta maka alkur'ani ya maka tasiri to shine sai al-walid ibn mughira yake cewa wallahi ka san cewa duk garin maka ba wanda ya kani kudi ba ni da bukatar kudi to shine sai yake bada masa to kabar wani abu akan abin da yake faɗan nan akan alkur'ani nan kabar wani abu ka gamsar da mutanenka dan yanzu duk labari yayi ado cewa yanzu annabi Muhammad ya maka tasiri kamar kana so ka musulunta kowa ya fushi da kai a matsayinka na shugaba babba a gari to saboda haka ka fadi wani abin da yake zaka gamsar da su cewa kai fa har yanzu kana tare da su sai yake cewa wallahi ni ba duk cikin ku kun san cewa babu wanda ya san waƙe shi'ir irina duk wani nau'i na waƙa rajas da wane ne da ƙasida duk na sani amma na rantse da Allah ba wani zance na ɗan adam da ya yi kama da abin da na ji da gurin muhammadu ba ba wani zance na ɗan adam wanda yake zai iya kama ko ya yi kama da wannan alkur'anin ba kuma ba waƙe ba ba waƙe ba ba maganar mutum ba ne ya ce domin yana da zaƙi halawa yana da zaƙi in kana karanta shi yana da zaƙi in kana jinsa yana da zaƙi kawo na fitira shi take motsawa don adam idan ya ji gaskiya fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha da akan wannan gaskiyar Allah ya halicci dan adam amma a zuciyarsa a jikinsa sai ya ji cewa wannan gaskiya ce amma sai da saboda san rai saboda girman kai saboda wata wani dalili ko wata manufa ya kawo da kai ya ce ba gaskiya bane ce wa innahu la ya'lu wa la yu'la alai wannan alqur'ani sai dai yayi sama amma babu abin da yake sama da shi to Abu Jahal da ya matsa masa yace sai fa ka faɗi abin da zaka gamsar da mutanenka cewa ba ka tare da Muhammadu kana tare da mutanenka ne to sai yake cewa ba ni lokaci in yi tunani sai yi tunani sai yake cewa hada sihirun ya athiruhu min ghairihi yace wannan tsabi ne da gurin wani ya dauko kazo ya ya warware kansa da kansa bayan an matsa masa wannan ya nuna maka cewa munin abokin sharri kaga inda basu gamu da Abu Jahil ba kila inda Allah ya so shi da shari'a kaga sai ya hadu da wani wanda zai kara tabbatar da shi akan wannan a mahallu shahid abin da yasa muka ga wannan labari duk da irin yadda Allah ta'ala ya kalubalance su a mataki daban-daban duk da cewa kun ba su gushe ba suna cewa wannan Qur'ani ba gaskiya bane kirkiran sa akai Allah ta'ala ne cewa to ku kawo irin sa kuma sai shiru saboda idan sun gada ba su kai labari ba za su kunyata kansu ne ana ganewa to Allah ta'ala yake cewa am yaquluna iftara قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم ككلا من استطعتم دون ذاكو إياه من دون الله كما باين الله إن كنتم صادقين إن هركم قسن شيء ما سقسكيا cikin da'awarku cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kirkiri wannan alqur'ani ya kagi wannan alqur'ani yazo ina karantar da mutane Allah ta'ala yake cewa bal a ba haka bane kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi sun karyata abinda ba shi da cikakken sanin sa walamma ya'tihim tawilu alhali hakikanin fassarar sa bai zo musu ba tukunna kadhalika kamar haka nan kazzaba alladhina min qablihim wadanda suke gabanin su suka karyata fanzur ka duba kaga kaifa kana aqibatu adh-dhalimina yaya karshen azzalimai ya kasance bal ba aka ba wani ƙur'anin ba kagensa aka yi ba Allah ne ya saukar da shi to amma suka furai kazzabu suka yi sauri suka karyata bi malam yuhitu bi ilmihi da abin da ba su da cikakken saninsa inda sun tsaya sun ba da lokaci sun yi tadabburi akan wannan alkur'ani da sun fahimci wannan alkur'ani kuma sun gane cewa daga gurin Allah yake amma da zarar suka ji alkur'ani yana fada da gumaka kada ku bauta wa gumaka bauta Allah shi kadai mai kun tsaya su fahimci me yasa Allah ta'ala yake kada bauta wa gumaka me yasa Allah ta'ala yake bauta masa shi kadai me yasa Allah ta'ala yake cewa gumakan nan ba su da amfani mai kun su tsaya su nutsu su fahimci abin da alkur'ani yake fada suka ce ga wannan alkur'ani ƙarya ne me ka musu wannan ba su fahimta ba suka yi gaggawa suka karyata wannan alkur'ani dama duk abin da mutum bai san shi ba idan bai nutsu ya fahimce shi ba zai adawar shi kamar da malami suke cewa suke cewa man jahila shay'an adahu man jahila shay'an adahu duk mutumin da yake ya jahilci wani abu zai yi kiyayya zai yi gaba da wannan abin dan baka san shi ba kila abin yana kunshi da alkhairi gare ka amma baka sani ba sai ka ce wannan abin sharri ne kai gaba da shi bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi walamma ya'tihim ta'wilu alhali hakika ne fassara bai zo musu ba ta'wili anan ta'wili asali yana zuwa a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'anoni guda biyu albayan bayani ko kuma wato hakikani bayyanar hakikani al'amari wani abu za a faɗa maka amma ko ka fahimce shi amma hakikanin al'amarin bai bayyana gare ka ba hakikanin al'amarin ya bayyana gare ka wanda shi mata'awili ne misali a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ba da cewa akwai alamomin tashin alkiyama kafin su faru an fahimci dai ma'anar amma idan abun ya zo ya auku ga wannan ta'awili ne ma'ana hakikaninsa ya bayyana Allah ta'ala ya bayyana cewa za a yi tashin alkiyama za ta da mutane daga cikin kaburbura za a yi hisabi to idan aka yi tashin alkiyama kowa ya ga an yi masa hisabi kowa ya ga an saka masa ka wannan ya zo mai ta'awili hakikanin al'amarin ya bayyana idan Allah ta'ala ya ce za a saukar da azaba idan kun yi kaza za a saukar da azaba sai aka yi abin aka saukar da azaba kaga wannan mai ta'awili ma'ana hakikanin al'amarin ya bayyana kowa ya gane to ta'awili da waɗannan ma'anoni guda biyu ke zuwa cikin alkur'ani tafsiri ma'ana a bayyana maka ma'ana abu na biyu hakikanin al'amarin ya bayyana to anan Allah ta'ala yake cewa kafiran makka sun kare da wannan alkur'ani ba tare da sun fahimci alkur'ani ba kuma tun kafin hakikanin al'amarin hakikanin abubuwan da ake yi hakikanin bayyanar hakikanin abubuwan da ake fada musu ya zo musu suka karyata a wannan alkur'ani dukkanin ma'anin guda malamai sun fassara ma'ana tun kafin wato fassarar alkur'ani ta zo musu domin wani sa'ali wata aya za ta zo da wata matsala a dunkule sai bayan wani lokaci kuma wata aya mai ta zo ta ƙara bayani a kai to hana akwai bukatar mai su ba da lokaci su tsaya su jira har bayanin ya zo to shine anan Allah ta'ala yake cewa inda sun hakura sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu abubuwan da basu fahimta ba na alkur'ani yau da gobe ayoyi za su sauka su kara musu bayani su fahimta kaga anan sun karyata tun kafin su fahimci alkur'ani tun kafin fassarar abubuwan da ba su fahimta ba ta zo musu bayani na biyu ma'ana tun kafin hakikanin al'amuran da suka nema ya bayyana gare su misali Allah ta'ala ya yi musu gargadi cewa zai saukar musu da azaba suka yi sauri suka karyata alkur'ani tun kafin hakikanin azabar halakar ta zo musu inda sun haƙura hakikanin abin da Allah ta'ala ya faɗa na dangane saukar da azaba wannan zai zo ya bayyana gare su kuma su tabbatar da gaskiya wannan alkur'ani amma suka yi sauri suka karyata tun kafin hakikanin abubuwan su bayyana kamar yadda suke cewa wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim ya Allah in wannan alkur'anin gaskiya ne kuma daga gare ka yake to ai mana azabar duwatsu daga sama indi wani alkur'ani a yi mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma a saukar mana azaba to anan kaga da suka ga tawilinsa bai zo musu ba mai tawilinsa bai bayyana hakikanin al'amarin sun ga ana yi musu ruwan duwatsu ba ba su ga Allah ya saukar da wuta daga sama an halakar da su ba ka sai suka yi mai suka karyata alkur'ani to sun kasa fahimtar cewa Allah yana da sunnarsa ba duk ayar da mutane suka nemi Allah zai kawo ba in Allah ya ga dama ya kawo idan Allah ya ga dama ba zai kawo ba almuhim da abinda wannan ayar take nunawa su kafaran makka sun yi sauri sun karyata alkur'ani tun kafin su fahimci alkur'ani yadda ya kamata abu na biyu kuma akwai abubuwan da aka fada musu hakikanin su za su bayyana amma tun kafin hakikanin ya bayyana sai suka karyata a alkur'ani lamma anan nafiyu ne a baya har zuwa lokacin magana tukunna amma bayan da aka sako da wannan aya ta yi abin ya bayyana ta yi ba zai bayyana ba wannan bai nuna cewa ba zai bayyana a nan gaba ba amma tun da har zuwa lokacin da aka yi magana abin bai wakana ba amma akwai yiwuwar nan gaba zai wakana to akwai abubuwa da dama daga baya Allah ya bada labari tun farko ma daga baya sun zo sun wakana ya tabbata a gare su a wannan ayar za mu fahimci cewa wato riko da al'ada zai sa mutum ya sauri ya karyata gaskiya ba tare da ya tsaye fahimci gaskiyar ba kuma ana karantar da mu idan ka ji zance musamman na addini kada kai sauri ka gaskata kada kai sauri ka karyata musamman wajen karyatawa ka tsaya ka yi bincike a kai ka tsaya ka fahimci abin ciki da waje wani sa'ali za ka karyata abu kuma ya bayyana gare ka gaskiya ne wani sa'alin za ka gaskata abu kuma ya bayyana gare ka wannan abin karya ne saboda haka akwai bukatar kada mutum ya gaggawa a wajen karban zance ko mai da zance kuma muhimmancin fahimtar alkur'ani fahimtar alkur'ani kyakkyawar fahimta ita ce hanyar samun kyakkyawar shiriya imamun kurtubi ke cewa fa hadha yadullu ala annahu yajibu an yunzara bit ta'wil wannan yana nuna cewa lalle wajibi ne lalle a kalli tafsirin alkur'ani a yi bincike akan alkur'ani domin a fahimci alkur'ani domin kana karanta shi baka fahimta maka fahimta ba ba za ka sa shi aiki ba in maka fahimta da kanka kuka tambayi malamai wadin Allah lam yuhitu bi ilmi ba su kewaye shi da ilmi ba da sani ba yana nuna cewa karamin sani wani sa'ili matsala ce ilmi matsayi matsayi ne fahimta mataki mataki ne karamar fahimta matsala ce karamin sani matsala ne saboda haka kowa ya fahimci matsayinsa in ilminka kaɗan ne ka tsaje dai matsayinka in ba haka ba za ka jawo kanka bala'i akwai abin da za ka fahimta akwai abin da ba ka fahimta ba akwai abin da ke daidai ƙarfinka ne akwai abin da ke ba daidai ƙarfinka ba a nan zargin da Allah ta'ala yake wa kafirai shine bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi Allah bai ce bima lam ya'lamu ba bai ce da abin da ba su sani ba da abin da ba su kewaye shi da sani ba da abin da ba su san shi cikakken sani ba saboda haka da mutum ya gaggawa musamman ga ɗaliban ilimi da ƙananan almajirai masu ba da fitawa kada kai sauri ka haramta kada kai sauri ka halatta musamman idan an yi maka tambaya tambaya kana da kokonto wallahi ina jin na taba karanta to tsaya kada ka ba da fitawa na ji wani malami yana faɗa amma ne na kasa tunawa yaya hakikanin al'amarin to tsaya kada ka bada fatawa domin lam tuhid bihi ilman baka san shi cikakken sani ba domin da wannan zaka halakar da kanka zaka halakar da mutane ana fahimta sai Allah ta'ala yake cewa kadhalika kamar yadda wannan kafirai suka karyata kadzaba alladhina min qablihim waɗanda suke gabaninsu suka ƙaryata fanzur ka duba ka ga kai ba kana aqibul zalimina yaya ƙarshen azzalimai ya kasance ma'ana azzalimai mutanen da Allah ya halakar da su saboda sun ƙaryata manzanni kuma na wannan zamani na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan kun ƙaryata manzan Allah to Allah subhanahu wataala zai iya halakar da ku kuma wannan ya nuna cewa ƙaryata manzanni zalunci ne abin da muka fara zama daidai Allah ya ba mu da hadarsa gaba daya abin da muka fara zama da kuskure Allah ya haife mana Allah ya karbi kyawawan ayyukan mu kurakuran mu Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta wa iyayen mu da malaman mu Allah subhanahu wataala ya sokar da duk wani alkhairi a garin mu a kasar mu duk wani sharri Allah subhanahu wataala ya kawar daga gare mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk